الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاشدة بوتر شاقية هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لبرد مكة ومدينة شكرا به لأريه إلى أربعين بكر a cikin wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai suna kitabu tauhid na babban malami a sheikh muhammad bin abdul wahab rahmatullahi alaihi inda za mu tashi kai tsaye babu min shirki al-isti'azatu bi ghayrillah malin ce babu kofa wadda take karantar da mu min shirki yana cikin shirka saboda shirk nau'i nau'i ne haɗa Allah da wani ya kunshi abubuwa da yawa to na daga cikin shirka al-isti'azatu bi ghairillah neman tsari a wurin wanda ba Allah shirka ce ba a neman tsari a wurin kowa in ba Allah ba ce a'udhu billahi min kaza wa kaza min ash-shaytan aw ghairi zalik ba a neman tsari a wurin kowa in ba Allah ba aƙida ce ta ahli sunna wal jama'a kenan min shirki mutum ya nemi tsari a wurin wani wanda ba Allah wa qawli lahi ta'ala sai mala ya kawo faɗin Allah a cikin suratul jin Allah ta'ala yana ba da labari wa annahu kana rijalun min al ya kasance waɗansu jama'a cikin mutane rijal anan hatta maza suna shiga ba wai maza kawai ba akwai inda in rajul ya zo cikin alkur'ani nassi ko hadisi in ba akwai dalilin da ya nuna kadai maza a ce magana a kai to matan masu shiga wa annahu yadda lamarin ya ci kana ya kasance rijalun minal waɗansu jama'a cikin mutane mazansu da mata ya'uzuna ya'uzuna suna neman tsari minal jinni ma'ana ya'uzuna bi rijalin minal jinni suna neman tsari a wurin shedannu a wurin aljannu wannan tsari da suke nema a wurin aljani al'ada ce wadda fil jahiliya kowace kabila na da shedani wanda suke ce ma kayan gida wanda suke zuwa su yi masa yanka su shayar da shi nono ko su nemi taimako a wurinsa suna neman tsari gare sa to wannan neman tsari da waɗansu daga cikin mutane suke a wurin waɗansu aljanu insha Allah fazaduhum sai wannan kirari da mutane suke mashedannu ya ƙara mashedannu rahaƙan kauce ma gaskiya ya ƙara musu girman kai ya ƙara musu ta'addanci ya ƙara musu jiji da kai wallahi ba wani jinni face ya san da bai mallaki komi ba cikin mulkin Allah amma mutane da sun ka jahilci haka su ne ke tsoron aljani suna gani yana da tasarrufa yana iya kashewa yana iya rayarwa yana iya yin komi wallahi musulmi mai aqida ya san ba mai badawa ba mai hana ba mai rayarwa ba mai tadbirin umur in ba Allah Allah kadai shi ke kashewa ba wani aljini mai kashe bari tsoron kaga a ce shirka ce mutum ya nemi tsari wurin shedannu wurin aljannu wurin waɗansu malumai masu suna waliyai ko kaɗan a ce mun shiga cikin damuwa malam ka agaje mu mun ce Allah mun ce ku shirka ce babu da mahita in ba ku ba in ba kun da samu na bato mun halaka wannan shirka ce ga aya karara a cikin suratul jin wa an khawlata binti hakim Allahu akbar kun san shari'a in ta hana abu sai ta kawo mafi alkhairi tunda an hana mu neman tsari wurin shedannu mu tsoron ku muke sai an ka gaya mun inda ya kamata mu nemi tsari shine wurin rabbul alamin haula Allah ya kara mata yarda qala tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul naji annabi yana cewa man nazala manzilan duk wanda ya sabka masabci cikin daji kuke tahiya sai motar ku ta yi faci motsa fitar lalace ko kun gashi za ku zamna ku huta abin da yasa an ka kawo manfilan saboda mutanen da in suna cikin balaguro sun zo cikin wani gungu na dashi to nan sai wani ya yi kirari ya ce ya kai mai kulawa da wanga gungu muna neman ka tsare mu tsawon wanga dare ka yi baki su tunanin su akwai shedannun da ke kula da wannan wuri ashe ba gaskiya ne ba su ma ta kansu suke to annabi ya ce man nazala manzilan duk wanda ya sabka matsabci fa qala ya ce a'uzu ina neman tsari bi kalimatillahi tammati da kalmomin Allah attama waɗanda suke cikakku wanda ba tawaya a ciki saboda kalmomin Allah ba makhluku ne ba dan shi malumai sun ce alqur'ani kalamullah magana ce ta Allah kana iya rantsuwa da qur'ani ba kai zunubi ba kamar ka ce na rance da girman Allah ɗaya yake ka ce na rance da alqur'ani saboda qur'ani ba halitta ce ba sifa ne na Allah magana to ka ce a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaqa ina neman tsari da kalmomin Allah ta'ala waɗanda suke cikakku ya kare ni daga sharrin duk abun da ya halitta sharrin dukkan wani abu sharrin halittu ga baki ɗaya sharrin aljan da sharrin mutane da sharrin dabbobi kunama ce mace zaini ne sharri ma khalaqa annabi ya ce na annabi sallallahu alaihi wasallam yace lam yadurruhu shay'un hatta yartahila min zalika al-manzil duk wanda ya gai wanga wanga addu'a mai albarka to ba wani wani abu wanda zai cutar da shi sai ya daga daga wannan wurin da ya sarka yana cikin addu'o'in masa asgarul masa bayan sallar la'asar kana a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaqa kamar mai taso uku duk wanda bayan la'asar ya karanta wannan addu'a sau uku ba abun da zai cutar da shi sai kuma gobe insha Allah yanzu mun yi sallar magriba waɗansu sun yi waɗansu manta wanda ya manci yana iya yi addu'ar magriba bayan magriba cikin akwai kula uzai kul a'udhu kaga al-isti'aza ana yin shi ne billah kul a'udhu bi rabbil falaq ba a'udhu zuwa ga wani aljani ko zuwa ga wani malami ko waliyi duk wanda ya karanta falak da nas da ikhlas uku bayan sallan magriba ya kawo ayatul kursi to ba abun da zai cutar da shi ya hada da bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim malam to uku ba abun da zai cutar da mutum sai kuma gobe bayan kowace sallah za a karanta qul huwallah kafa ɗai sallar asuba da magriba ne ake maimaita so uku kul huwallah uku kul a'udhu bi rabbil falaq uku bi rabbin nas uku saboda subahi sahiya ya waye kenan taron shedannu da aljannu za su shiga cikin mutane sai ka ƙara maimaita waɗannan kula uzai malumai sun ce kul a'udhu bi rabbil falaq da bi rabbin nas akwai asrar sirri a cikin su lokacin da an kai ma annabi sihiri alaihi salatu wasalam kai tsaye da jibril ya sabko da waɗannan surori suna da aya ɗai ɗai har goma sha ɗai kulli kuma da an kai ana tohawa cikin wannan sihirin da an kai ma annabi ɗai ɗai ne har goma sha ɗai annabi na qul a'udhu bi rabbil falaq kulli na warwarewa min sharri ma khalaqa har zuwa suratul nas magani ne yana kare mutum daga kambun baka duk wanda ke tsoron aljannu ko mayu ko ɗan uba ko kaza ka kiyaye addu'o'i ka kiyaye al'azka na sahi da kuma yamma insha Allah ba abin da zai cutar da kai wani bawan Allah yana riwaito ma ɗalibansa wannan hadisi na bismillah allazi la yadurru to yana tare da tamsiyon ma'ana bangaren jikin shi ya shanye cikin mutane da ke zamani kasa akwai mai shakka malami ya ce annabi muhammad alaihi salatu wassalam na ji daga bakin malami na shine usman dan affan surukin manzo allah annabi ya ce duk wanda ya karanta bismillahi allazi la yadurru ma ismi shay'un fil ardi la fis sama wa huwa samil alim to uku magriba ba abun da zai cutar da shi har zuwa gobe inda fa'in sai magriba in kan maimaita magriba sau uku ba abun da zai cutar da sai wannan bawan Allah yana ta kallon mai karatun cewa ai in ya iya addu'ar to ga shi tun shi kuma ga shi ta tashi da cikin shi malam ya lura ta yace na gane kallon da kace kana mamaki ne ga addu'a mai ba mutum kariya kuma ga ni cikin matsala bangaren jikina guda ya shanye yace to radda wagga cuta ta shiga jikina an mantar da ni ban karanta wagga addu'a ce amma annabi bai kariya in kaddara ta zo amiyal basar mutum bai gani abinda Allah ya kaddarta to ran nan za ka iya mancewa ba kai addu'ar ba amma ma dama ka yi addu'a yanzu magriba bismillah allazi la wallahi ba abinda zai cutar da kai sai gobe da safi annabi sabiqul masduqun alaihi salatu to da yawa sun iya rafkanuwa da mantuwa wanda an sallame shi babu ruwan shi wani da an sallame balle yanzu ga zahi dama muna nema abin da zai kore mu dakunan Allah da an ta salamu alaikum rahmatullahi wa an sai to kuma ba mu san a ja karatu da yawa ko da ce limancin na yana kashe mu to liman mai kuma ku dan tattauta kun gane ko da mutane na yawan kuka ga wani kaza wani kaza ban mu bai da lafiya ciwon bai wani ya ce bai rike hitsari wani ya ce kaza to liman mai kuma sai ku tattauta Allah ya sa mu gane annabi ya ce ma mu'az in zai ba mutane sallah to ya takaita Allah ta'ala ya tauce ya balle ga yanayin zahi ga kaza to ga aje kuma a fara karanta idza ja'a nasrullah ku zubta an sallame to ka san dan adam in an ja yawa matsala in an komo kasa a ce an yi zahi to za a yi tabbata insha Allah Allah ya tauce ya muna kenan wannan babu yana karantar da mu haɗarin neman tsari wurin wanda ba Allah ba jama'a tauhidin nan dole a karantar da shi mu karantar da juna mu tausaya ma juna shine miftahul janna duk wanda ya mutu da tauhidi insha Allah zai shiga aljanna to kenan ga hanyar da musulmi zai samu aljanna kuma malumai su shi ga bokaye na malam suna ta farautar imanin mutane wani da sunan malumta yake sace ma mutane imanin su dibo malaman da ake zuwa a nemi tsari za ka ga cikin bidiyo tiktok ka ga bawan Allah yana son annabi ya zo ya yi sujjada gaban malami kuma malami ya kumbura ya ci daɗi maimakon ya ce mai ba a yin haka sai ga Allah tashi an kai an ka tsaya da annabi ya shigo annabi ce lahiya sahabbai sun ce wallah mun ga ana yi manyan kahirrai mun ga ba su dace da kaza ba kai ya dace da shi dan kafi kowa annabi to ga ku kare min hakan wani hadisi sahi annabi ce law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha sujjada annabi ce da zan ba wani dama yayi ma wani sujjada da mace zan ce ta yi ma mijinta da mace zan ce ta yi ma miji sujjada amma babu wannan dama to mutum ya zo da sunan malunta ko kun san akwai malumai a Nijar wanda in sun kira muridi ɗalibinsa wallahi azim ba ka da dama ko cikin hanya ka cewa ko ina sai ka kwanta ka kasa ɗauki waya wallahi na rance muku da Allah ɗayan unguwar da yake ba ta da nisa da nan talla gida an gangara ka yi ba ana ce mai almustafa gausu mai babadi ba su wurin su annabi ne kuma yana da'awa karara yana bayyana a telebijiyar Nijar kowa na shi kuma ana zuwa in ya kira almajiri ta waya sai ka kwanta ka ɗauka in mota ji za su yi aeroport sai kun hidda takalma ku bi mota da gudu da sunan mamunta kenan ahli sunna su ko su shiru a bar mutane Allah ya tausaya mana subhanallahi alazim shi ne alƙibla ku in malam na zamna nan to nan za ku bibi ku sallah shi ne komi na kuma suna mancewa malam na yunwa yana kishirwa yana rashin lafiya bai jima ba da an ka sako shi daga prison saboda an kama shi drug da kwaya ba abun da bai mata ɗaiɗai har mata saba'in da wani abu ji gare shi yanzu inda wani ahli sunna ne ya da mata shi da ai duk duniya ko ba haka ba to amma tun da ba ahli sunna ne ba kawai babu babu ne su ahli sunna kadai ne bai kamata su yi magana ba kuma su magana su kala Allah kala rasul sai ai tafsiri a bayyana mu mutane ga bokaye nan yanzu examen da ya kusa Allah kadai san adadin iyaye nawa ne za su bata addini saboda birebe da ba a shiga wurin wanga malam a shiga wurin wanga boka shi malamin wanda ake ce ba mai wa'azi ne ba a'a malam mai fuddabaru ne mai ya sin mai kaca wai ya sin mai kaca wani ce gani wai wai ahli sunna kadai police ya raina wani police ya tsaida shi babu kulla kulla kwano babu komi yace kai ka haukace ni baka san ni wane ne ba da ka ga tabbi baka gane ko yanzu ina jin yasin wai ce wallahi na tuba yadda wai yana alfahari yace inda ahli sunna an tahi da motar dan su ba su iya komi ba kuma ba ku iya komi ba kawai tsoro ne polisai ke jiho ku bar tsoron su tsumma ne yasin ba ta kashe mutum yasin ba mai yaƙi ba a cewai ba a karanta yasin sai an yanke an yanka an zub da shi ƙarya ne mu dai da mun ka karanta da bamu yanka komi ba alhaji kun yanka malam shi ke na Allah ya tausaya mana duk wannan ba gaskiya ne ba wai yasin babu dama ki hauka ce wa ɗanka zai aje aje ya kai yasin in ba ka da ɗan buntur ko akuya harra a tsara dole sai uba ya yi in ba ka da dama ɗanka ya tsaya daga yasin bai da dama wuce wannan duk ba gaskiya ne ba wa'azi ake da qur'ani a karantar da mutane haza halalun ba haza haram to shine wa mutane da yawa ba su so ba son rai ne gare mu ahli sunna sun bata komi sun ce komi haram ne wai wani ya ce in ba dan ahli sunna da yan ta'addan ga basu isa su kai hari a cikin ƙauyuka wai da da suna nan ba su bi sunna ba ina bindiga ko tashi ba zai ƙarya suke akwai bokaye cikin tilaberi wanda shigowar yan ta'addan sun kace duk inda an kai wasan bori to mutuwa wallahi har yanzu ba a yi wasan bori a tilaberi babu aljanin da ya taɓa tashi wallahi la'azim tunda an kwaro ga ta'addan duk bokaye sun bari aljannu sun gudu dama ce sun ka samu ba su da komi ma kenan duk wanda ke neman tsari ya nemi tsari a wurin Allah subhanahu wata'ala Allah ka ba mu ikon bauta ma kai kadai Allah ka kare mu daga bin waninka da shirka ya rabbal alamin in kana examen ita kokari ita muraja'a ka roki Allah ya Allah in alkhairi ne ba ko breve ko da elab ba sun a ce in alkhairi ne su dai a samu ba komi ne alkhairi ba asa an tuhibbu shay'an huwa sharrun lakum wallahi akwai abubuwa da yawa da muke so sharri ne gare mu diplom na duniya banza ku yi istikhara ya Allah in alkhairi ne Allah ka sa in samu Allah in bare gaba ta amfani na duniya na da addini da lahi Allah ka hana an hiddo rebinta ba samu ba dama na gaya ma Allah alhamdulillah wani har kashe kanshi yana saboda birebe ko ba in ba hauta ba kuma bai iya alhamdu ba kai ka taba wanda ke kuka bai iya alhamdu ba latti da dan shekara tamani yana kuka bai iya suratul fatiha kun taba ganin shi cikin iyaye akwai wanda istirja ba su iya ba cikin group na famin an yi sanarwar mutuwa ka san ya kamata a ce inna lillahi ko to a ba su iya ba wani kabbara ma bai iya ba Allah kabar mutuwa an ka inna lillahi inna lillahi inna lillahi kuma mutumin ya kusa mutuwa ana ta neman duniya inna billahi kullu nafsi iqatul maut wa ana ya riga mu Allahu akbar Allah ji rai jama'a wallahi dole sai mun kusanci malama inna billahi kaje da shi na la haula wala qawata ji ba haushe na qawata alhamdulillah Allah ya tausaya mana wannan shine hadisin da malaika ke na wannan hadisi duk inda mutum ya tsarkaso jama ya kamata in kuna cikin mission ga inda ya kamata ku zanna kuna sabka kowa ya a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaqa annabi yake muku ba abun da zai cutar da ku sai kun hita cikin wannan kissa ta karshe da zan bada wani malami karkashin asra na aska ya kawo alkhairi na addu'o'i ba irin wannan addu'a na rubutu a sama cikin kumshin ruwan babbakon ruwa cikin leda a ce an yi maka addu'a addu'a daga hannu addu'o'i in za ka isa gida bismillah ka wakkarta Allah kai addu'a la haula wala quwwata in ka shiga mota bismillah subhanallazi sakhara lana hadha har zuwa karshe za ka sa riga bismillah shine addu'a kuma shine roƙon Allah ba ka je ai ma rubutu ba ce na ta roƙon Allah na shi na amso ka amso roƙon Allah yanzu a kan laya da an ka ce ko a daga Kur'ani inda gwamnati ta yi sanarwa ba zance a daga Kur'ani ne ba ko a ce a kan laya a ba da umarni duk masallatai a yi kunu da asuba da rana la'asar magriba isha yanzu cikin bakura kaɗai ya yi masallaci dubu na tabbata cikin masallaci dubu akwai waliyan Allah mako guda ya isa duk dan ta'adda Allah zai magance musu amma daga Qur'an shi dan ta'adda yana ruwan shi da Qur'ani wannan jahilci ne ko wani laya wai akan laya wanda ya zalunci Nijar ku bari ayi kunut kuma ku kama Allah dama azzaluman ba ne suke ba to bawa Allah sai ya kawo kissar wani yana kwance ne dab da ruwa kogi ne na ruwa masu wanka na wanka masu kama kihi suna ya gaji sai ya zo ya dan barci kusa da ruwa ashe ya san addu'o'i adabun nau na dubba na barci kai musulmi mai ilimi wallahi alhamdulillah duk abun da yake ala basira dan akwai bambanci tsakanin jahili da malami ko mai saurare ɗalibin ilimi mai son ilimi komi nasu akwai bambanci ya karanta kula'uddai duk abin da ake karatu in ba a barci ya karanta ya karanta ayatul kursi ya yi barcinsa sai ga wancan bawon Allah ya hango wani kwamarci ya zo kusa da bawon Allah da ke kwana ya shirya ya kai hari shi yana ganin mamaki yana neman sanda yadda zai taimaka mai sai ga wani tsuntsu babban tsuntsun da bai taɓa gani irin shi ba cikin gaggawa ya kama wannan maciji ya kewa shi cikin ruwa sai ya zai ce bawon Allah bawon Allah kaji kaji ya ce kwantar da hankalinka da zan kwana na gaya ma Allah kaji kaji kan in yi barci sai da na karanta kaza kuma garanti ne duk wanda ya karanta kaza ba abun da zai cutar da shi to amma wai za a kwana to na gabas za mu kwana na yamma muna nan kaza wai kahoni za su ga bakin gidajen mutane kaho wannan na dan maraki wai shi ne maganin mayu kaho shi dan marakin an soye shi an canja nama in yana iya taimakon mutum kaho da bai bari yuka ta shige shi ko ko a ba mutum waɗansu abubuwa wanda wallahi layun nan da yawa in kun buɗe ba rubutu cikin su ba da yawa layu ba rubutu ma balle ka ce aya ce sai akwai da yawa ƙasa ce ko a kawo wani zare a dudunkule a kawo waɗansu tsumma a haɗa to waɗannan malumai masu kiran kansu malumai muna roƙo ga shugabanni hukuma su magance mu al'umma wallahi lati za na gaya mun sai ni kunce Allah ya ji kansa su da malam Umar Ismail shi kunce ya sa malam Umar Ismail amana ya ce kai ne malamin da na yarda da shi wai tele ma ta ƙasa kasata da za a sa filimu ba sai malam ya kalla shugaban kasa ke ce ma malam ya kalla duk abun da cikin filimkin nan na tura abun da zai lalata tarbiyyar mu da abun da bai dace ba ya bayyana kuma in bai bayyana mai ba ya bar shi da Allah kai mun samu irin waɗannan shugabanni ba mu huta ba to damana da an shigo lokacin damana sai ya je wurin malam ba shi ke kiran malam ya zo ba shi ke zuwa wurin malam to ya mahita dan mu Nijar ba damana ita ce arzikin mu babban arziki mataci da ya kamata mu ɗauka mu samu ruwa masu albarka Umar Ismail ya ce to duk inda akwai gidan karuwai duk inda ake shaye-shaye duk inda akwai ƴan cibbo bokaye a yi gaba da su wallahi kuma kun ci aiki sai ce duk inda karuwai suke sai an kore su cikin Nijar duk inda malamin cibbo yake ya sani da an ce damana to bai zamna kuma in an yi haka za a samu ruwa masu albarka sannan akwai wata shekara kusa ke damun mutane wani laskibu ke gaya muna kusa da an yi shirka malam manyan kusa ne manya an ba da makon gila dala uku duk wanda ya kashe kusa guda dala uku da dala uku wasan shiga biyar na yanzu shugaban kasa ya kira malam umar ismail ana kashe kusan karuwa suke ya mahita mala ya ce a yi sanarwa a ce ma duk yan nijar su yawaita astaghfirullah astaghfirullah wallahi lafifan da ya gaya ya rasu malami allah ya ci kan ya ce ana fara istighfar kusan da kansu allah ya kashe su فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا استغفارنا ما من قومي sojawan mu da za su hankul su cire layun nan su yawaita astagfir astaghfirullah astaghfirullah wallahi Allah zai ba su galaba to amma ina mutane sun fi son waɗannan abubuwa a ce ka nemi jini jinjiri ko mutum ya sadu da tsohuwa ko mutum ya sadu da mahaukaciya kuna ga mahaukata mata da ciki bibo namiji wanda yake da tsantseni bai son kazama mai tsabta yake so wai ya zo ya kwanta da mahaukaciya a cikin daji ka san da sashi an kai ko ya nemi jaka ko ya taru da tuciya akwai wanda mamman shi da ta aihe shi ya taru da ita kuma yana raye a yanzu kuɗin da ya kuɗi yake so kuma kuɗin ya samu amma cikin dangi ba mai karɓar dalar shi saboda an gane shi cikin wura yake samu uwan magani sai da yarda a ta wurin mako guda da rana ya zo ya kama mata wura ya dama shi magani in ta yi barci zai lalata da ita waye sa shi bokaye waye sa shi waɗannan malumai masu kiran kansu da ma ba su ba da sallah ba su wa'azi haka kawai mutum ya ce shi malam ne al'ulama warasatul anbiya yanzu in an ce ma annabi ya yi sihiri kana yarda a ce annabi na aiki da wani jinni to in ba ka buɗe shago in istikhara kawai ka buɗe shago da bismillah shikenan to ba dai ka je ka karɓo taimako kan ka fara ba ka sace na gaya ma Allah shikenan ko Allah bai ishe ka ne ba ba yaro bari fa wallahi akwai yaro ba fa ka san komi kun ce haram ne wai komi haram dan an ce layu dan an ce kibbo dan an ce shirka haram sai a ce ai waɗannan ba su roƙon Allah wallahi muna roƙon sa to Allah ya kare mu daga shirka masu motoci waɗanda ke da layu da kan maje da kan kwaɗo cikin mota wai kowace irin mota akwai magani akwai ta sabuwa akwai ta tsohuwa akwai maganin da zaka sa ƙarƙashin kujera barawo bai iya satar mota kuma barawo ya je wurin bokan kuma boka ya ba shi maganin samun ba a satar mutane istihara ta sunna ba a ba duba ne duba shirka ce haramun ne ba wanda ya san gaibi in ba Allah ba nan cikin mu ba wanda ya san gobe yalla cikin mu akwai wanda bai ganin gobe ko ba Allah kadai ya sani ba mu son mu mutuwa amma in ta zo dole mu sai wa sai ganin gobe cikin mu ha ba ku ganin gobe yusuf ba kana da lafiya ba kana gani babu tabbat wallahi babu tabbat wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan tana yiwa gobe kana zuwa karatu kana da kaza kana da kaza ashe asuba za ka kwanta shikenan an tsahi da rai rai hannun Allah to alkhaliku shi ya dace a yi mai ibada in za mu nemi taimako mu gaya ma Allah in mun shiga cikin matsala mu gaya ma Allah wani ya ce kai malam mun san na Allah gaggawa ne bai wanda kalma tana iya kafirtar da mutum wallahi akwai mutane da yawa na shaji suna ce na Allah amma ba shafshafi ne ba sai an jima ana ta addu'a an mutu ya ce ka malam mun gaji da addu'a Allah wallahi mun gaji ka san na boka boka ne ma bar mu yi daga baya muna muna dan wai na boka ne sha yanzu magani yanzu kayircin ma kamar yanzu an zaɓi boka a kan Allah ashe istidraji ta lalace wanda bai da rabo da ya ce wurin boka sai ga buɗe ya ce ga shi nan kuma an ce ba su iya ba ina zuwa magani yayi ashe rashin rabo ne ke sa kana bibiyar bokaye kuma kana samun sa'a cikin ka to baka da rabo ne mai rabo kuma sai ta yi cika an ya boka ya ga to da an ce sabo ya hito ya je can kuma a lalabe shi kuma a ɗora mai lai za a roshe shaguna a yamai shekarun baya wani mai aiki da boka ne ya je ya gaya bokan shi bokan ya ce a zakka hidda kayanka ba wanda ya isa ya taɓa shagon kuma ya yarda ko kun san nijar akwai da alhazzai da yawa da ba su fahimci sunna ba su balaguro sai sun gaya ma in ya ce a tahi a tahi kana da visa ba kana da program a europar witter ya ce a'a akwai duhu mutum ya amire yanzu bokan shi ne Allah shi zai duba ma hanya din tana da haske kuma ƙarya ce ba to balaguro ranar laraba akwai haɗari a sha na dai gaya ma a ban zuwa sai ya yi zaman shi bawan Allah nan makwabta na ta kwashe kaya suna buɗe shaguna an ka kira shi haƙƙin makwabta ya ce a ga da mu kawai ku kwashe na ku shi yana da garanti malam wurf an karo shi da kayan da shagon ya zabura wurin bokan bokan ya ce ni an karo shi shagon ya ce ka tarfila ya ce to mutum na kima mutum ban ce ka tarfila liba jahilci kuma ya yardawa dan mutum na ce bai iya taɓa shagon ka to in ka tarfila ba mutum ke tuka ta ba waɗansu mata guda biyu ita guda ta musulunta kirista ce makwabciya ta jafi sun kashe je wurin wata mace bokanya ce a cikin yamma wurin karfe goma da rabi suna wurin matar bokanya tana duba musu ta ce to gobe a cira ta ba da labari abin da ta gani wurin bandesar taron sun ka komo gida a goben sun kai jira ɗagawar da aka ce bokanya na wurin ventura zayar ta mutu wadda za ta ba su sa'a ta mutu gandetar taran tana rayuwa suna daga ce na an cin 30 minutes mala'ika mutuwa ya daga da ita Allahu akbar wani boka da ke ma manyan alhazan Nijar da masu shirka saman keke yake yawo wani kwamantan ya zo garan marshe a kusace ce alhaji da ya ce bokan da ke duba musu in za su yammutu ce hadari ya yana buta keke mota ta take shi sai mutum ya ce to shi yanzu ya hau keke bai ga cewa ran nan mutum za ta kwabe shi ba kuma dibo wai kana da dukiya na shiga jirgi ka zo neman sa'a wanda bai da ko moto keke yake yawo da shi akwai alhajin da ke iya zuwa wurin boka wanda turaren kawai da yake fesawa duk gidan bokan da ɗakin da rumhon boka turaren ya fi fita wallahi akwai matan da ke zuwa ba zancen mota ba shaddar da ke jikinsu wallahi ya yi gidan bokan tsada to shi bo kuma bokan ya hidda su irara a yi musu wanka irara mana ana ga ɓanna ba wallahi ana ga ɓanna kuma dole sai gwamnati ta sa hannu yadda ake kama karuwai yadda ake kama masu kwaya yadda ake kama mai moto wanda bai da falak to waɗanda sun yi mai moto wanda bai da falak haɗari in dai akwai bokaye cikin mu kullum sihirce sihirce bai karewa Allah ya muna maganin wallahu ta'ala a'lam